إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 27 ga wata na Rabiul Awal hijira shekara 438 wanda ya dace da 27 ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da goma sha shida yau Allahu za mu yi darasi na tis'in daidai ko mu ce goma ya tara darasi na goma ya tara daidai a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz ka kuma ta masu bin dai muna cikin dogon hadisi na jabir bin abdullah na yadda yake ba da labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ya ba mu labari tun hutowarsu daga madina tun ma abin da aka yi wajen hutowa daga madina na zawa wajen miƙati kuma da bayan an shigo makka da irin abin da aka yi na tawafi na canza aiki wanda suka zo da hadaya aka ce su ci gaba da kirani da suka ɗauko ko haji da suka ɗauko kasu warware harami har sai sun ƙare aikin haji wanda kuma su zo da hadaya ba aka ba su dama ko umarnin su warware wannan hajin su su maida ta umara kuma an lokacin haji ya yi a huta da su zuwa sauran aikin haji donan bayani ya gabata mun huto daga mina daga makka an zo mina an kwana an zo arfa an wunin arfa mun huto daga arfa ne sati da ya gabata lokacin ya kare kenan Allahu yanzu bayan cewa an huto daga arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aiwon nasu as-sakina as-sakina ana tahiya iya ta yi a hankali ya ta yi a hankali ana cikin wannan tahiya ce duk lokacin da ya zo wajen wani tudu daga cikin tuduna sai ya saki linzamin domin yana riƙe linzaminta don kata iske mutane ko ta taka mutane amma ce kullama ata habala min alhibal arha laha qalilan hatta tas'ad in aka zo dan tudu na ƙasa sai dan sakan mata linzamin dan ta hau wannan saman wannan tudu daidai nan ne sati da ya gabata muka tsaya kinana cikin wannan tahiya cikin cunkoso iya a hankali a hatai a hankali iya rike abinta haka hatta atal muzdalifa har ya kawo muzdalifa fasalla biha al-maghrib wal isha bi adhanin wahid wa iqamatayn domin wanda ya san dai tsarin dama an kauta daga makka ana fara iske mina a yi gaba a je muzdalifa a yi gaba a ji arfa kenan yanzu an zo an kwan amina kwanan harko takwas ga wata tara ga wata an je arfa an huce muzdalifa aka ta arfa yanzu kuma da aka dawo daga arfa sai a sansani a muzdalifa kayan a zo mina yanzu kenan mun zo muzdalifa yace a muzdalifa fa salla biha al-maghrib wal isha anan aka sallaci magariba da isha bi adhanin wahidin wa iqamatayn kiran sallah guda da iqama guda biyu wannan shine zaka ga maganganu a wasu wurare da maganganu sabanin magana kiran sallah biyu a kiran sallah guda iqama biyu kiran sallah guda iqama maganganu da wannan sai magana mahi tabbaci cewa kiran sallah guda aka yi kuma a tada iqama biyu kenan ko sallah iqamata dan wannan shine ba nan ba kenan duk inda za a sallar jami'i ko na ruwa ko na tahiyya da din da dai aka ma jami'i haka za a yi za a yi kiran sallah guda amma ko ta salla a mata ikamarta mai zaman kanta rushin magana yankaka insha Allah ya ce wannan sallah da ya yi magariba da isha da ya zo kuma nan an aka hoto daga mina daga arfa a nan ake sallah a nan muzdalifa jam'i daman da wuya a zo kahin isha ta yi to illa yanzu abin da ake samu yanzu magana da ake samu za ku iya kamo hanya daga muzdalifa ba ku zo ba hilin ku kamo ku huto daga arfa ba ku zo muzdalifa ba lokacin isha na manhuta ya ne yake wa kana yan uwa domin idan ka dubi ka'ida mun karanta a baya maganan baban lokacin sallah lokacin sallah na isha nassin hadisi ya tabbata kan cewa wakar salatul isha ila nisfin layl wakar salatul isha ila nisfin layl wanda duka ruwayoyi haka suka kawo karara a hili lokacin sallar isha yana nan har zuwa rabin dare kan wannan magana mun yi magana a wancan darasi na fahimta ta wasu malamai suna kawo dan suna kawo magariba a zuhur da la'asar suna tarayyar lokaci kenan lokacin azuhur bai huta sai tare da na la'asar sata misali sata misali sata misali inda za ka samu raka'a biyar kayan haɗawar rana suna ka za ka yi a zuhur kuma ka yi la'asar raka'a da ta haɗa masu wannan fahimta haka magariba da isha suna ga cewa suna tare da lokaci har ya zuwa ketowa alfijir kayan ketowa alfijir in za ka iya samun raka'a biyar kenan ka samu magariba raka'a hudu ma kai ka samu magariba raka uku ka samu raka daya ta isha ka samu sallah akan wannan amma gaskiyar magana mun karanta nasoshin hadisai karara kuma ingantattu cewa lokacin la'asar azur iya nan sai ce malamin da kulokata la'asar ma'azuru tana nan matuƙa la'asar ba ta shiga ba kayan ta shiga akwai lokacin kayan la'asar tana shiga lokacin ya huta haka magatan lokacin magarba iya nan ita malamin igirin shi maka ita mataka jami wace ba in ji ya shiga akwai lokacin gaskiyar zaharin nasoshi sun tabbata nasi karara ko ta sallah kakkamar wata shiga azuru tana nan ya ce mataka azu la'asar ba ta yi ba kuma ganta ruwa ta tabbata an iya cewa wakata salatul zuhuri ya kita nan nusan hadisin inna da salatu awalan wa akhira haka ya fara sallah tana da horko tana da ƙarshe inna da salata awalan wa akhiran ya ka ruwaya cewa azur tun daga tun daga zawal ila waqt al-asr eh azur hina kama nasan cewa ko ta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ta sallah tana da farko tana da karshe yace sallar azur tana nan tun daga zawal har ya zuwa lokacin al-asr shine haka yace karshe ko kuma haka inda ya koya sallah inda shi aka koya mai sallah malaka jibril koya mai sallah ko an yi sallah a zuhur duka biyu a farkon lokaci a zawa ta biyu aka yi a ƙarshen lokaci daidai lokacin asar ko ƙarshen lokaci shi ma haka ya koya wanda zai mai tambaya yaya ne shigar lokacin salloli ya ce annabi bar shi sallah tare su kwana biyu yadda aka mishi haka yi ma wannan bawan Allah na illa a nan bambancin kurin kan sallar magarba ce mun karanta nan magarba ce kada ya ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar farko yayi ta daidai fada rana a rana ta biyu yayi ta daidai bace wajja amma na jibril magarba lokacin guda ya sabo aka yi ta kenan akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kare ke jibril da ya kare annabi sallallahu alaihi guda biyu yayi kowace farkonta da karshen ta sai ta ma baina hadaini waqatun abin da yake tsakanin wani lokacin biyu shine lokaci haka nan sallar da ya koya wannan bawan Allah lokacin sallah bayan sallah ta kwana biyu ya ce tsakanin wannan ma bayan shi mata tsakanin wannan lokacin biyu shine lokaci kenan wannan shiga da huta kenan a gaskiyar magana yawan wannan nasu can a cikin karara kamar shiga ba kan wannan tawili da magana fahimtar mutane nasi karara kan cewa kowace tana nan kayan yan wata ta zo kakka bari ba kai ba a zuwar ka ce suna tare da lokaci haka mutane suke kan wannan dogara kan wannan fatawa haka mutum mabi ba a zuwar ya san har karfe biyar ma da a zuwar ce tunda suna tare da lokaci wadda ruri mai kutari sai magana ce duk akwai zuwar a cikin magabata akwai zuwar fahimta amma gaskiya fahimta ce marjuwa gaskiya magana ba ta kanyi kuma tun zai shiga cikin haɗari kan sallar shi yi ƙoƙarin sallah kayan lokacinta shine maganin masu kawo maganar madogara kan sallar isha tana nan har sallah ta haketo alfajar tare haketo alfajar kan magana cewa wai lokacin sallah iya na hawa ta shiga ya ce to in kai wani magana kan wani fahimta shi a nan ya haɗi ga ƙarshen azor ga ƙarshen lasa ga ƙarshen magariba ga ƙarshen asuba ga ƙarshen yanzu misali in za a ce fahimtar ko ta sallah tana nan har uwarta ta zo yanzu an kai sallah asuba tana nan hazor bayan ta hudu bayan ta hudu akwai sallah azor akwai sallah asuba bayan ta hudu bayan ta hada akwai magariba akwai azkar akwai asar akwai lokacin azar ban ta hada kenan in zaka ce ko sallah tana nan har uwarta ta zo kenan ba asuba a ce tana nan har azor yace yaka ce kun bayan ran hada rama asar tana nan har magariba wace ta wajen magana kiran babu nasi karabe ka magana ba fahimta ce gaskiyar magana kuma ta saba ma nasoshin hadisai ingantattu kuma zahiri nasu hadisai duk da akwai masu fahimta cikin magabata amma gaskiya muna kan maganar cewa ko ta sallah tana nan wani manzo Allah ya bayani kahin azhur tana nan yace matuƙa la'asar bata shiga ba haka yace la'asar tana nan matuƙa rana ta wada ba magariba tana nan matuƙa jami'o ce ba haka nasi su karar ayyuka gaskiya mutum kai wasa sallah a wani muhimmancin gaske wayannan ababe kan sa mutane sakaki kan sallah su rika barin sallah a zuwar har ƙarfe hudu ƙarfe da lokacin ta ne magariba har zuwa dare ma isha ma ta yi dai suna suna tare da lokaci wani tare da fahimta ce ba nasi ba na kare kama magana wai tare da lokaci a sauran la'asar tana nan a zuwa tana haka lokacin la'asar wannan fahimta ce kuma allah gafarta masu ita mu dai gaskiya muna ga nassan abin da mahirin jaye za mu ɗauka kan bayan da muka a wancan sati a wancan karatu namu azhar tana na matuƙa lasa bata zo ba lasa tana matuƙa magariba bata yi ba magariba tana na matuƙa ja bai zo ba kiran ja ya zo magariba ta kare ka ja ya bace kai daga jan jan magariba ya bace magariba ta kare la'asar daga ta yi azhar ta wuce sai dai ga mai mutum biyu annabi azhar wanda yake mantuwa ko wanda yake barci doke shi na shi lokacin mai mantuwa lokacin da ya tuna lokacin mai barci lokacin da ya tashi rashin nasi karara makaranta yawan duk wani a baya cikin magana lokacin sallah kenan muna magana da yanzu mun huto daga daga arfa zamu je muzdalifa akan wannan bayanin da muka yi nasu lokacin isha kai huce tsakiyar dare to akan samu lokaci kurakurai ko durobobi su dauko ku ku rinka yawo daga arfa har ku kasa ku kasa zawwa hilin muzdalifa a wannan lokaci akan samu haka don mun lokaci mun samu haka wani lokaci mun samu haka muna darbaniya kun san wuri ne hanyoyi ne kasa sama hanyoyin sun cunkushe mudroba yakan iya rikicewa an ba kwararre bane ba don hanyoyi ne wata kana na ganga a sama kana na ganga nan duroban ya dauko mutum daga daga daidai hada rana daga arfa wallahi muna yi mu shiga makka sai mu gama cikin makka mu mutu mun shiga garin makka mun huce mun mun zo mu zo makka ya komo hanya mu zo arfa mu koma Allah mu sauka ba a hilin araf hilin munzalifa shi ma kurin kas mun ko muka sauka muka gangaro bi san hanyar ba har ƙarfe ɗaya na dare wallahi har ƙarfe ɗaya na dare muna cikin mota ɗaya na dare muna cikin mota mu samu damar sauka a munzalifa ba muna kallanta ga mu a munzalifa na ma gada ce kan phone ne ga mutane asin suna suna huta muna cikin mota muna yau mu je mu zo mu je in muka zo ma ya ka samu kaman ku aja kuludu wanda za a bin kuludu ya balle ba ka da haka yake gurin to kaga irin wannan kenan mutum zai sallar shi yake salla ko da a mota ne don lokaci zai huta ma ka caka kare daya gaskiya magana yanzu dai a nan muna maganar cewa iya cikin tahiya haka har ya kai muzdalifa ya sallaci magariba da isha da kiran sallah guda da ikama biyu wanda ku duk inda ya kama ka sallah mai jam'i za ka yi kiran sallah guda za ku yi ku yi ikama biyu wani saɓani wanda mun da munasi karara wanda ya tabbatar da ba wata shuba kurin kiran sallah guda ne ya ce wallam ya sabbihi bainahuma shay'a wannan sallah da ya ta magarba da isha bai yi ba nafila tsakanin su shine wallam ya sabbihi bainahuma subaha ana kai nafila a subaha kenan bai yi ba nafila tsakanin magarbar da isha kurin magarba yi kai tsaye aka tashi kuma ka sallah aka tare kama ka sallah ta isha ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بآذان وإقامة haka da ƙari sallar isha ya kwanta na an ce ba amma an hana mashi shige ne a ranar ba bukatar nafila ko na auren kurin ka kwanta ka huta kuram a mazalifa wurin ba bukatar wata kyamun leli ko ta nafiloli wani azka kurin kwanta ka huta ka wani arafa kana ta addu'a kana ta azkar yanzu nan kurin wurin hutu ne wacce ku suka ce kwanci mun duruwa suka ce kwanci mun duruwa ba kurin wurin huta ne kurin musalifa ba komi kurin a kwanta a huta iya kwance ba abin da ya yi har alfajar ta keto ba na filar da yi har keto alfajar kuma ta keto me yi wacce wasan alfajara hina ta bayyana lahu subah ya sallaci sallata asuba lokacin da alfijir ta keto ranin wa iqama ya sallaci ma'azun asuba kiran sallah guda da iqama guda yanzu an kare sallah ta asuba a ranar sallah goma ga wata ga mu a muzdalifa garin Allah ya waye thumma rakiba alqasawa hatta atala mash'ar alharam daga nan inda ya kwanta da ya tashi sai ya hau tagushi alkasawa ya je daidai mashar al-haram an ce wani dutse ne da suna al-quzah al-quzah dutse ne ma'arufa a can a cikin muzdalifa a daidai ne aka ce mashar al-haram duk da mashar al-haram aka yi ta aka talakin ta aka doka dukkan wurin muzdalifa to muzdalifa yanda muka bayyana kan arfa arfa tana da hudud rashima annabi ibrahim tun shi annabi iskowa ce sun kayan mana annabi da an san iyaka ta arfa kenan arfa duk inda ka hira arfa annabi ya ce na tsaya anan amma dukkan arfa ko ina arfa ce nan kaga ce wai ka zo inda annabi tsaya shi anan ne ya tsaya cikin hilin arfa amma ce duk inda ka tsaya arfa ka tsaya ba sai ba ka zo wuri inda da ya tsaya ko a ce sai an kan dutsi shi ne mai wancan kan dutsen ba na ka cewa wurin tsayawa da mai wancan mai yawan alama na ki ana tawa ana tawa ana tawa da ana ana karewa shi ne bai haucan ba kenan duk hilin arfa inda ka tsaya kana hilin arfa to shi ma ce muzdalifa ita ma dukkan ta masha'ar haram dukkan dukkan hilin muzdalifa ke muzdalifa duk inda ka kwanta ko kai abinka kana cikin muzdalifa man da dama ka zo nan ba lahi duk da an zo na wurin yana wahala ma ka gano shi yace fastaqbal alqibla fad'ahu wa kabbarahu wa halalahu wa wahada da yazo nan ya tsaya irin addu'a ya roƙon Allah ya kabbara ya haylala la ilaha illallah ya kadaita Allah ya kalmar talbiya duka nan kansu nan dai bayan azkar kishi a takaice ha tun ba sallah asuba yayi sallah yake wani azkar ke yake addu'o'i yake talbiya yake kabbara yake dalil hal yace ana cikin wannan hali falam yazal waqifan hatta asfarra jiddan sai da bai gushe ba yana tsaye a wannan muzdalifa har sai da rana ta ja gab za ta hudu a lokacin nan kenan ba ta hudu ba nan maganar wannan shine sunnar wanda ya shiga muzdalifa ba zai hutu ba illa bayani ya gabata na waɗanda suke masu uzuri na mu gaba kan bayanin shi irin mata suna gudun za su sha wahala misali mata ba dukan mata ma za ka samu matsala duk da yau za ka iya da problem ko rashin lahiya amma shi dama tan dare in ya ruwa can dare ya tafi kayan asaba ta yi tsuta cikin duhun dare su je su yi jiho su kayan aje a cin a matsayi su kuma su je su yi tawafin su kayan aje wannan shi wanda masu uzuri amma ba uzuri ba ba mai tashi daga wannan wurin sai rana ta zo gab su a can da jahiliya ba sa hudawa daga muzalifa sai rana ta bugi dutse a shakar sabir kenan shi rana ta bugi sabir ta kwa a hoto ya nama don ya saba ma alar jahiliya sai shi iya nan amma rana tana wannan ja gab ka yanta hudu ta wannan ja ya huta gaudar hudu wata sai su hutu sai hutu daga muzdalifa ya ce a nan wa'ar da farfadar bin abbas sai ɗauko fadar bin abbas a kan kudiri can da daga arfa za mu aka ɗauko an sako usama daga arfa da ya ɗo taso ya ɗauko usama a bayan shi bin zaid da aka zo muzdalifa aka ajiye usama aka ɗauki fadar bin abbas eh fadl ibn abbas shi aka dauka daga shi kuma daga daga daga muzdalifa zuwa mina yace ya dauko fadl ibn abbas a baya kan kuturin shi wata fadl ibn abbas yace wa kana rajulan hasanan sha'ab abyad wasima fadl ibn abbas yace mutum ne mai kyan gashi matashi ne kuma mai kyan gashi hori kyakkyawa shi ne hasan ashar kyakkyawan gashi abai da hori wasiman kyakkyawa kyakkyawan mutum ne shi kenan yanzu an kaɗo daga muzdalifa garin allah ya waye an homina falamma dafa a rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi zu'unun ya jari annabi ya taso sai ga nan zu'un jami'ar za'ina za'ina ana kiran za'ina mace asalin za'ina raƙumi da yake ɗauke da mace in ya ɗauko ta ɗauko mace to sai ake kiran duka ma maganar ba tana ce za'ina don yin take abin raƙumi kenan he ga mata akan raƙumma ko ga mata sun suna suna tahiya tana gudu suna hucewa to ɗabi'a yaro fa tafi kalfadar yanzu ilaihin sai fadala yake kallon 'yan mata yake kallon mata yake kallon su ganin haka fawada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahu ala wajen fadal fahawar alfadal wajen hau ila shakil akar yanzu annan sallallahu alaihi da ya kallo ya kama huska sai juya ya kama huska fadal ya juya da ya juya na kuma ya kallo kuma ya kallon mata da nan na ya kallon mata an ji huskai yan ji yana ko shi ma kai wannan magana shi kallo eh ya kalle mata anan ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake dai fa hawala rasul sallama ya tahu bi shakl akhar ala wajh fadal yasrifu jahu ila shakl akhar haka suke annabi in ya juya annabi ya juya in ya sake juya annabi ya kallo annabi ya sake ji mai da fuskar shi haka suka kai kenan ba su dai ba yayin nan an maido yayin nan an maido wannan shi ne cikin mas'aloli da suke kawo maganganu saɓanin malamai kan mas'alar huskan mace daga ce kamar albani Allah ya kashe gawata mai sauran malamai masu hujja kan huskan mace bata cikin al'aura irin wannan wurare ne ganin cewa ai inda hal huska al'aura ce anan me zai manzala ce kuri huska ku tun daga wannan yaran har ya fitinu maimakon aje huska shi ya ce ku kuri huska ku ma'anan bai musu umarni ba na sirri huskar su har ma a wani zamanin an hana ma a cikin aikin harami an ma hana mata sa niqab ko sa sa wannan riya huska gaba daya amma suna iya su aisha da suka ne suke suka suka da maza ya su dan saudo nasu kuma sun wuce su daga san haka nan shi ce wannan kenan inda har al'aura ce ya za a yi a ce an hana ma rigita wannan shi iya cikin neman gano wanda malamai ka samu gano gaskiya kamar shi albani da ya kama gano ta kai irin malaman sibin ba su malaman sibin usaimin suna kan wancan mas'ala ta cewa al'aura ce wannan yan wa albani halitta halitta ya zama samu hijab na wata musulma hijab na wata musulma albani da ya yi shi hijab na wata musulma ya yi shi ya wani littafin ya ka hujjoji mas'aloli na magabata birjik wanda suka kawo wani dogara kansu ya hujjar cewa fuskar mace ba al'aura ba ce su sun tsaya wannan magabata Allah ya kasa garta musu su Usaimin su bin Baz kan cewa al'aura ce kware ma hatta ka Albani wanda ta yi wanda masana Rudul Mufhim cewa ma na ga samun shi a Saudiya da wahala dan musu kai saman kasuwa saboda kware ya yi raddi ne mai zaki kan malaman dan su an kai an samu malamai suke cewa Albani da ila sufur iya kira zuwa ga bayanan da al'aura wasu sufur kamar wanda ke cewa suka ba al'aura bace ba suka mai zargin cewa yana kira zuwa ga zar wannan abin ya sa shi littafi mai zaki daga littafin ya da wahala karanta ga wasu saboda ya malaman mai malamai yayi magana raddi mai kai kan mas'alar zai ka hujjojin malamai gabata kuma manya manya masalanu cikin wanda suke koyi da su suke hujja da tawon su da tawon a hannunku ga magana da malam wani ya ce shi ma wannan da kira ya gozo sufur ya kama magana wani malami shi ma wannan ya kira ya ta kama ganin malamai wanda suke kun da su ake dogara littafan su ne a hannun kuke hujja da su kun dogara da fatawar su duk fatawar ku nasu ne he anan ne kuma ni su ne ni ne mai laifi na kama magana su ya kasa hujjoji masu yawan gaske ta balle suka tuhume shi kan magana zuwa ga abu a takaice dai Allah gara ta musu gaba daya kowa a ciki shi kan albani ya kama magana cewa eh da ya yi maganar ri husga mace ba Allah wace ba ta ka ari amma magana ta mustabin ari ce ku gane ba ni na ce ka ari bane ba a iya magana masalar karfin abu misalin misalin mace ta hoto suka auje ka wata hukumci da ta hoto ba shi daga gaba na gita ahili shi ne gina akwai bambanci abin shi ya magana kan matsayin abin ba an ga mace ba mai hutawa wanda huska a waje da mai hutawa al'aura jikinta a waje ba ɗaya bane ba ya ce iya magana bai ce ba ka are amma ɗauka musu tabbi wanda ba ta yi ba ka mata tuhuma ta hutu zur shi aka haka ya tsaya kuma misali wata rana an ce ya saba ko irin jirgin na ne da mashi na ko wannan abu da cikin da labarin ya saba ko daga aeroport da iyalan shi sai ya gansu da niƙabi sai yin jarida aka yi ta yiwu aka yi kai kana da awar ri huska ba kuna rigima da malaman balin malaman hijaz malaman saudiya kan cewa ri huska ba wajen muga iyalanka sai ri cha ne ka ri na ce ka ri ku gane magana ke magana ce mai sauki ni ina magana a ce dole a ce dole shi ke magana kan shi kuma duk da haka shi kan shi ce idan aka tabbatar akwai fitina kan budari na washi kina abin kina abu ne wanda a masala cewa kenan da abin ake gudu dan da akwai fitina tabbas sai ri amma a ce karan kanshi a ce mace in ta bude gurin ta bude kamar al'aura shine yake magana kanshi wannan dai Allah karanta musu don misalin sun zo na abubuwan gaskiya in ba wani abu in aka rihin shi yayi yayi kubuta kuma duk da kowa da balle akwai fitina balle misali yana karama balle na ga akwai matsala dai wannan ya ce a rihi amma matsala tuhumar da tare ba kan cewa ta zurne shine magana shine gaskiya ba wani hujja gaskiya kwara kanshi kan magana cewa a tuhumce da batari ba da cewa ta yi zirne ta hudu al'aura shi ne gaske magana akan bayani da ya gabata yana ga cikin darasin mu kan wani misala to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ga abin da aka yi in ya kalli nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai juyi huska shi kalli nan ina ma iya kallon su annabi sai juyi haka suka kai yace misan ganin wancan bayanan ya diba hijabul matar musulmana albani dan sanar malaman zai ga maganin ko hujjojin kowa lalla gawarta musu ya ce haka ake yi hatta ata batsana muhassir kenan abin kaga ba guda bane akai ba annabi ana tahiya ya je ya iya aiki da jiya husga na wannan yaran har aka je batsana muhassir nan batsana muhassir wasu na cewa nan ne aka jehi ma'abuta giwa aka sako masa da azaba haka cikin tarihi haka malamai ke kawo mas'ala mabin qayyim rahimahullah yana ce a'a mutanen giwa an halakar da su kayan su shiga cikin hududul haram shi kuma wannan iya cikin harami badal muhassar kenan kayan na aka halakar da su shahidai annabi sallallahu alaihi wasallam suke ga magana dan sun ga anan da aka ce da yazo nan hatta ata badal muhassir fa harraka qalilan da yazo nan sai ƙara dan gaugawa to nan ganin annabi sallallahu alaihi shi sunna ce an an zo wurin da mutane aka halaka an zo garin wanda aka ba azaba annabi na ce ai gaugawa a huce garin to sai suke ga cewa wannan gaugawa da yayi dan nan ne aka halaka mutanen giwa yace ibn kayyim cewa wannan magana sababi daban ne yasa ya gaugawa imma misali an samu hili can da gudun dabba ta hau mutane ne yake rike ta bai ta da kyau nan kuma an samu wuri shi ne amma amma ba dan magana ba a nan ne tabbas aka halakar da ashabul fil wallahi alam shi dai haka aka rika tahiya yace yanzu nan da muka mana daga muzdalifa mun nuho mina sun masalaka tariqal wusta allati takhruju ala jamara ala jamratul kubra da hanyoyi ne yanzu da yanzu abu a da ne yanzu na ka zauna hanyar lokacin da ya kama hanyar sai shiga hanyar tsakiya wadda take kaiwa jamratul aqaba ka jamratul kubra ta ce dai kenan wurin domin wurin jiwa wurin jiwa wuri uku ne daya biyu uku a jere a jahiliya suna cewa shedan shedan shedan da shedan uba shedan waye babban haka suke cewa ya kasa zaka mun jiwa shedan to ma matsala har ta saudiya ta kara da farko ya kamata abin ya rubuta shaidan da shaidan uba haka suke a rubuce da hausa shaidan ake sa da shaidan uba kamar zai gaba an goge ka sa ku jama'atul wannan wannan adana duniya kai jama'atul sura jama'atul aqaba yanzu an canza wannan kalmar ta shaydan sun gano kuran da mutane suke yi. shi sai mutane suke hauka cewa suna jiwa shaydani Allah tsina Allah na kallah suna jiwa suna Allah tsina maka barka suna suna zagi shaydan suna jiwa suna zagi suna zagi suna la'anta shan zai ce a yashe shaidan shaidan ya rama ko an kai jiwa wani ya sa ya tuhuma ka ga akwai da ka yi sa wannan abin guda biyu kana yi jiwa ta huce ta suke wani wani ta wani shaidan ne ya rama da ya ce shi aka ke ce ya ce shaidan ya rama wai ya tara mutu hankali ta shaidan ya rama jiwa ta ka fushi shi wani ne zai je wa ta huce ka amma a yanzu an sa wata katanga mai tsawo da wuya ka yi jiwa ta huce ta kai ga wani shi dai a takaice kenan wannan wurin guda uku jama'atu an ce jama'atu duniya ko usta ko alkubara ko adana wani aka ba ganin an kawo daga mina an kawo daga mina maka za ka tankara to jiwon wurin jiwon na ɗan harko sai ce adana wanda ke harko kusa da mina na tsakiya da wanda ke na ƙarshe daga shi sai makka duk da abu ne ba da tsakaninsu to kenan a rasul da aka zo goma ga wata za a huce jamarakin ta harko adana duniya a huce tusta ya je waccan ta alkubra babban ya je ta karshe shi ta ba a jiwon wannan biyu shi yasa kuka rasar aka samu tunkuso da yawa a can haji saboda wuri guda kowa ke jiwa amma sauran kwanaki ko ina ana jiwa ana ana a tsakiya ana a can karshe amma rasar kowa wuri guda ke tankara duk duniya wannan gaba daya kowa san zashi saboda ana tunkuso da yawa rasar kenan iya haka sai da ya bi hanya mai kaiwa jamatul kubra hatta atal jamara alati inda shajara iya ta iya sai da ya kai wajen wannan wurin jiwa inda yake da wannan itaciya da wannan labari ne na shekara dubu da wata wuce can da lokacin awar iya kauyen shi iya itacen da wanda daga maka ice masu abin hawa hawa masu zama magana ice zuwa a da ne he da ya je wajen wannan itaciya faramaha bi sabai hasayatin yukabbir ma'a kulli hasatin minha da ya je ya je wannan wurin jiwa da tsakonkwani guda bakwai yana kabbara a wajen kutsakuwa Allahu akbar Allahu akbar kinan kone jiwa yana kabbara yana kabbara tare da kowace tsakuwa guda bakwai ya ce hasal hazar irin tsakuwa ta jiwa alhazaf jiwa da za ka wani tsakuwa bakin na a haka a jiwa ba jiwa da cikin hannu ba hasaf ɗan jiwa da yatsa guda biyu haka ana siffanta wannan wasu ce kaman ƙwayar wake a kaman yatsa wannan ɗan yatsa guda wannan shi dai abu ne wasu bai kai maka yatsa shi dai dutse ƙarami ake buƙata ba buƙatar ƙaton dutse tunan sa wani magana wannan shi ɗan babba ƙarami ya sa mutane a jahiliya suke ɗaukar dutse kawai hadi buƙatar dutse waje ya ce mai mugun mugu ya ba shi ɗan mugun mugu duka shi ya ka cewa to don abubuwan jahilci ne ya tsakowa kurin ƙanana guda bakwai ko ake buƙata tsakowa bakwai kowace allahu akbar Allahu akbar ka jewa guda bakwai a cikin wannan ya je jihi wannan wurin da tsakuwa guda bakwai kwatamcin tsakuwa irin ta jewa ya ce rama min batsanar wadi ya yi wannan jiwa daga cikin kwari ta ada ne rashin da ke da rami da wane da can zama tana kan dutse tudu shi ya kan tudu wannan kuma kwarin an ce a ce wancan alwadi ke daga bangaren gusumiki in kai haka mina a da maka maka a ka sa shi gaba da haka ne alwancan zamanin don abu yanzu kurin ko a dakin ba abin na a ce dole ne ba sai kai daga wannan kutakin shi dai ka samu inda ya ma sauki yanzu babu wannan kurin ma babu shi eh babu wannan kurin duk inda ka je wa tayi to shi dai kenan ya yi jehi wurin daga wannan wuri cikin wannan kurin daga nan ya jefa tsakuwar shi guda bakwai kowace guda da kabbara thumman sarrafa ila manhar daga nan sai jiwa sai ta wurin yanka ko wurin soke dabbobi fanahara talatan wasitti na biyade don ɗaɗɗari aka mashi ta daya ɗari yan aka ta dai shi da hannun shi da ya soke raƙumi 63 63 iya sokewa iya sokewa da 63 shi daya da hannun shi sallallahu alaihi wasallam 63 sun a'ata aliyan fana harama gabar da ya kare sauran 37 sai ba sai dana alheba ali radiyallahu anhu he ida ma gabar kina mana mana ma baqiya abin da ya saura kin sai dana ali shi ida saura sauran nawa 37 da annabi annabi yayi musharaka da al cikin hadaye shi shi mai a cikin hadaye shi wa sharaka fi hadaye yayi tarayya da ali cikin hadaye shi ثم أمر من كل بدنة ببدعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها بايا أن ينكى أنا صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببدعة أكوتا أتكين أنا بمن دقبع لها كو إلا ينسى أينكو سوكا أينكو سوكا أنا أينكو سوكا أنا أينكو سوكا أنا دكا أكا جمع فجعلت في قدر aka sa wani tsokokin a cikin tukunya guda faɗubihat aka dafa wannan nama fa'akala milhamiha suka ci suka yi yawa bugan dawa da annabi da ali da ali annabi sallama da ali annabi suka ci wannan nama fa'akala suka ci kin annabi sallama da ali suka ci wannan nama wa shariba min marqiha kuma suka sha roman suka ci nama suka sha romo kin dawo akai ba soyayya akai ba dawa aka yi aka ci nama aka sha romo wanda karanta da kai kenan sunnar ana so ka ci daga cikin layarka ko hadayarka eh kenan suka ci suka sha roman yanzu kenan an kare an kare jiwa an kare yanka wannan an abu yawa kana rasalla ra goma ga wata rasalla ke mitala ya mu'ana yace thumma rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afada ila albayt daga nan kuma sai ya hau tagoshi sai gangara ko ya kada zuwa albayt kenan ka'aba fa salla bi makkah az-zuhra a can makka ya sallata sallata az-zuhr fa ata bani abdul muttalib yasqun ala zamzam ya zo wajen bani abu talib na ce fabikin abbas gidan abbas yalan abbas da ya zo suna shayar da alhazai zanzam don zanzam wani aiki ne a cikin aikin haji wanda yake gida kaza ke yi kamar yadda yake wani magana sa kaya ga masa ga ka'aba masu kilan ka'aba daban wannan kuma hikim Allah har a yau wannan famikin ita ce wannan sassalakin an kaje saudiya a yanzu kaje makka akwai famikin gidan abbas duk abin da ke da alaka da famfan zanzam aikin shi a baku sha a ba da abin shi iya hannun famin shi har yau har yau duk da gariya wannan hidima ta zanzam cikin wannan sassalakin ci haka duk da gari ya zo an buɗe wani shugaba don an shugaba wani babban haka shugaba ya zo ana zuwa a buɗe wani shugabanni kaba ko ana buɗe to in wannan wannan kilan wannan tun wannan sassala cikin wancan na na sama wannan famiki sunan ta wancan wanda aka ba aka ba kile har yau wannan kilan iya cikin wannan gida ɗayan ɗayan ɗayan shi har yau kwana mana an wani shiri da aka yi latijin iya bayanin iya cikin sassala wannan hanzu abin a gidansa ke hanzu kilan a hannun shi ke kuma shi iya cikin su kuma tsarin su kuma tsarin suka yi ta a gidansu waye mafi girma duk mafi girma a cikin gidan kile a hannun shi in ya mutu ya ba kasa da shi haka suke tun warko har yau suna su ne ya ce annabi kenan sama ya je gidan famiki abu mutallib suna shayar da zamzam da ya ji faƙal ya ce in zi'u bani abu mutallib ku huddo ruwa ku huddo ruwa ku jayo bani abu mutallib ya ce falaula an ya falaula an ya galibakum nasu ala siqayatikum لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه yace ku shayar da ku jayo ruwa wannan talib yace in ba dan ba mutane kasirin jaye ku falaula an an galba kuma nasu in ba mutane kasirin masu yi karyin ku akan wannan ake shayarwa Allah saka ayatukum akan ajin kun shayar da zamzam yace ni ma lan za'at ma'akum da na kama an janyo da ni me yake tsoro in ya kama za a ce ai sunna ce in kaji haji ya ka jawo ruwa sai a nemi gagwar manya wajen jawo da ruwan zamzam kenan kashe kuwa sai sarasa dan kashe kuwa ko rasa tunda abun ya zama ya zama gurwa ko zai da ni a ce annabi ai dabka ai ko da shi to wannan abun da make na shi ma kenan wani aiki ne mai fadala wani aiki ne mai muhimmancin gaske wace shi ma ce ya so ya tarayya da su dan fadalakin shayar da alhazai zamzam to amma ce iya gudun in ya ja to ai kashin ku shi yasa kenan bin ja ba kan haka fana wa luhu dalon ya aka mai suka mai guga suka janyo da kansu suka bashi guga ya sha yi kenan wata ruwa ta yi a wannan yanzu mun zo kenan ƙarshen ya zo ya yi mai aka cewa ya zo makka ya sha ruwa na a mai aka cewa ya yi abin shi ya sha wajen zan bakin nan maka abu shi kenan a nan yanzu nan ya takaita magana sai bayan wannan hadisi قال الإمام النووي رحمه الله في شر مسلم ما نووي دان يوا يوا شر مسلم kwarai yawa sai muslim shari da har yanzu ana cikin wanda ake kimantawa wanda ake bata muhimmanci cikin tafsirai na ma muslim imam an-nawawi akan wannan hadisi yake cewa huwa hadisun azim mushtamilun ala jumal min al-fawaid wa nafa'is min muhimmat al-qawaid ya ce wannan hadisi ne mai girma ya kumshi wasu jumuloli masu fa'ida wani fa'isa bin mamat da ababai masu daraja masu kima da ababai masu mahimmanci na ƙa'idodin addini a cikin shi da abu da yawa cikin shi kala ƙadir ya take cewa ƙarta kallaman nasu alama fi min fiƙi wa aka taru ya ce mutane malamai magabata sun yi magana kan wannan hadisi guda na jabir da makaranta dogon hadisin wannan sun yi magana kan shi irin fikihun da take ciki ilimin da ke cina na addini kwarai sun yawaita kenan littafai kan shi ai mun gano da kan shi yace wa sannafa fihi abubakar bin munzir juz'an kabira yace abubakar bin munzir yayi littafi na musamman babba kurin khas akan wannan hadisi guda ya yi littafi ƙato wa kharraja fi min al-fiqh mi'atan wa nifin 50 naw'an sai da ya hudda fiqh fiqh a cikin hadisin guda sama da 150 sama fi abu daban-daban nau'i nau'i na fiqh a cikin hadisin sama da nau'i 150 yace yace walau tuqsiya lazid ala hadha al-qadar qariban minhu shi wannan yake cewa inda wani abin da tsaya ne inda za a ci gaba da binciken irin fikiyun da aka samu a cikin shi fikiyun ce 150 da gago ya ce za a iya samun wata hakakin 150 kin alwata inda aka so binciken abin da ke ciki na kwarai hadisi mai girman gaske abu da yawa din musa bayan makin hajji kan shi nan shine karshen wannan hadisi na jabir bin abdullah mai hudun hajji annan kace hajji annan sallallahu alaihi kaga hadisin jabir don kusan abu da yawa ya kawo masu mahimmanci cikin aikin haji ya ambace su yanzu bayan wannan hadisi sai ke cewa alhajju ibadatun min al'ibadat lahu arkanun wa wajibatun wa sunan haji wata ibada ce daga cikin ibadodi tana da rukunai da wajibobi da sunnoni e ce rukuni abinda kenan ɗaya in babu hajji babu ita ba ta gyaruwa e ce maka wajibi laihi ne babba amma tana gyaruwa ba ta ɓaci kuma sunna mana mustahabbi wanda shi bai da matsala an ba a yi ba bai da illa cikin aikin hajji illa na ƙasar lada kuna da mun aka yi wannan shi ne zai gama yanzu kenan yanzu tun da ya gaya maka haji ita ma sauran irin sauran ibadodi ne masu wannan rukunai da wajibin sunnoni ya ce yanzu awwalan yanzu na harko zai fara maka bayani sunan lahajj sunnonin haji zai gaya maka sunnonin haji ya ce sunan ihram yanzu zai kama maka harko sunno don shi mana sai ka baka harkon aikin hajjin sunan harkon aikin hajjin sunnoni domin harama wata magana tana cikin rukuni to ita harama me ya sunnata ita haraman me ya sunnata ita harama kanta ita ce harkon cikin rukun aikin hajji harama ce dokar labaka lamu hajjan ko amaratan shine in muka muka insha Allah mun yi bayani kamar da muka yi sauran ibadodi duk da hajji tana da yawan gaske man sha muna so in muka kare abin da shayi irin wannan hadisai na farilla na mawajibi suna ikisam samu darasi guda mai bakin gwargwado wanda zai ba mu abin a takaice yadda mutum in ka samu wannan abu domin za mu ɗauko jigon na aikin haji sai mu yi wannan wannan mas'ala idan mutum ya samu wannan kurin kadai kurin haji ta yi kuma saura ƙarin lada ƙarin aiki amma wadai mu za mu samu sa'ar awa guda cikin katin insha Allah mu za mu samu yi manya manyan ababan wanda in muka yi wani siffa kullum hajji ta samu sai dai kuma sauran ƙari insha Allah yanzu ke za mu karanta wannan kin kamar da muka yi a sauran ibadodi na sallah da Allah sauransu yanzu da ya ce maka sunnoni na haram haram ya ce alƙusul inda ihram wanka a lokacin harama sunna ne li hadis zaid bin sabit dalilin hadis zaid bin sabit ya ce annahu ra'an nabiya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ilali wa qatasal wannan ruwaya da yana turmuzi ya rubuto ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama zaid bin sabit ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudda kaya saboda aikin sa haramashi kuma ya yi wanka ma mu gane annabi sallallahu alaihi wasallama ba da muke muhi ake anan ba na ya an zo wajen miƙati ana akwai wajen wanka a yi rika jere ana sa harami wani iya zurma anan don mu kama ko sa harami ba ga mutum iya zur wallahi ga mutum iya zur aka wo shi biya ba zane ne ka saba sa ba waje ko ya yadda zamu iya zur kana ba kanka wahala kenan a gida ake yayi annaba a gida ya sa kayan shi ya wanka sa kaya a nan kurin sallace kurni ina zai ba mutane dama yin haka ya yi sauki ga alhaji ka yi wankanka a gida ka san haraminka kurin an zo wajen mikati suna ta haiba ruwanka kurin kana kana jira ka yi niyyar ka anan ba wani matsala ba wani shiga ganin shiga layin banɗaki an tara gimar kai ka zai inda kake kurin kai kurin an zo kurin ka talbiya kurin jikina ya hima kun sauki gaskiya ya yi wanka a gida ya sa haramun shi da ya zo nan kurin talbiya ce sai ta ba makaranta ka ya ce a tayyib zama magana kenan a tayyib kai yanzu a nan da ya munga annabi zama ya yi wanka na sa haram ya yi wuda kayan shi ya wanka shi kenan sai a tayyib fi badani qabla al-ihram sa turare a cikin jikin mai aikin haji kahin ya yi talbiya ta aikin haji shi ga ihram na ihram ke wannan shi talbiya wanda ta ihram ganin mu anan ce ihram ya ce harami wannan mayahin dan shi sun ga ana sa shi a docin talbiya sai ce harami sai sun sun sun sun harami ko ihrami na ihrami wannan shine dokar niyya ta aikin haji na ihrami yayi wannan magana ta halatta sa turare kahin harami domin kasa akwai magana cewa na aikin hajji bisa turare ko lahi da ko to amma na sa kwanta maka a kahin ka eminiya kana isa turare a jikinka don ka rage wari bada su a can da ta yi aiki ya kwana nawa hanya kayan an zo ya ka dauda kai wari to yanzu to ko yanzu dai kana dama ka sa turare kayan ka niyya ta aikin hajji kuma kama hanya ta ce aisha take cewa كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يدفع بالبيت ta ce ina sa annabi turare in zai harama lokacin da zai harama wani hilli ya in ya warware kayan ya tawafi na ka'aba kenan ya yi jiwa ya kare kayan ya zo tawafi na ka'aba na ifada tana sami turare domin kai jiwa shi kenan ka warware na harko amma baka iya zuwa majama ta kayalan ka sauransu don wannan tsarin da muka yi ka yi jiwa ran sallah ka zo ka yanka kai zuwa fili fada da gaba a yi aski duna ba ta amma annabi amai tambaya a ranar sallah wajen su ni naman ce hidin ne jiwa mai da ne yanka mana zuwa yace wani ka je wa irmi bala haraj ina yi jawafi kayan wace irmi ifada bala haraj da abin kai tambaya na yi wannan kayan wannan yace kai ba lahi ba lahi ba lahi kenan shi aikata kenan yin haka shi yayi madan mutum ya fara wannan ya wannan ko misali ya fara yanka ta ko ya jiwa ko ya jiwa ya da tawafi ya zo duk wanda kai yace ba lahi hajjin ka ta yi ba matsala don abin da ya tattirkin shi ya ji waye ya yanka ya tawafi ko magana a ko to don abubuwan kinan ba ba dole ka kanan ba abin da yi ne amma sai ba yanzu nan kenan sa turare a jikin mai harami kahi ya tarihiyya ta ajin haji annabi ya yi aisha ta ce tana mishi sa mai turare kahin ya yi da bayan ya warware karamar warwarewa kahin ya je tawafi na ifada ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo da sauran yansu imam turmuzi ya kawo ruwaya haka imam nasayi sai ya ce abu na uku na sunonin harami an yi hurima fi izarin wani da'in abaidaini ana so ka yi harama a cikin maya izar kwarjalle izar kudin zane da mayahi amma ya zama to abaidai ne harare guda biyu ka yi a cikin harare shi ya yi harare ya ce wannan magana ya yi ta ahin so da hori li hadisi bin abbas qal انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه وأن الرواية والإمام بخير يروتوتا يا كرنت لك أنه صلى الله عليه وسلم يا هتدق مدينة بعد ما ترجل ودهن باين يا إيه غاشش يا جار غاشش أما بغاتنا تبني با يا سامي يا سامي ya tsafkin shi ya ceshe gashin shi ya sa mai ya sa izarkin shi da rada'akin shi da shi da sahabban shi kage nan me yake nan ga dauke har sahabbai ba su yi ba wanka ko sa harami a muzdalifa tun a gida suka yi a madina kayan su fito sai suka kira tsara tsaf kurun kurun abin da aka a wajen niyya kurun labbaka da muhajjan ko umaratan kurun abin da ake a gida ai kamata kai gaskiya ya lafiya gaskiya daɗi to wanzu magana da ya maka magana sunna ta uku a sa izar hori ko izar da rida horare in zai ka maka ruwaya annabi sallallahu alaihi ya sa rida da izar akwai hori ko baki a ciki babu to shi zai ka mata ruwaya yace wa amma istihbaba kaunihi ma abaydaini magana da nayi na asa izar da rida horare guda biyu shi ma ga dalili dan ba a komi da ka haka ibada ta da sun asma jama'a komi da hujja kai kaza ga dalili kai kaza ga dalili ka bari ga dalili yace da nace maka ana so sun harare ga ruwaya fali hadisi ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbisu min thiyabikum albayan fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum dalili kenan ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudan bas kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya a cikin tuwayi ku sa fara fa'inna min khair sabikum ku musulmi horon kashe mahicin kayan ku yahi duk da wani halitta sa daban amma hori yahi kenan sai a zaɓa wanda yahi a cikin irin wani aikin wa kafinu fiha mawtakum kuma kuwa matattun ku da kahoni a cikin horaran kaya sai abu na hudu as-salatu fi wadi al-aqiq liman marra bihi sallah a kwarin aƙiƙ a nan wajen mikati akwai wani kwarin yamsa a nan musulfa kyanki da kwarin sunan wurin ne wadda aƙiƙ a nan an so a yi sallah ga wanda ya zo hucewa ta wannan wuri shi mai hujja ciladis umar qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال سل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أنا ما رواية من بخاري يا رودوتا هكا أبو داود هكا ابن ماجه wannan dalilin yin sallah a wannan wuri umar bin khattab ke ba labarin cewa ya ji manzana sallallahu alaihi wasallam yana yana wani magana a wadil aqiq annabi yana cewa atanin lailat ati min rabbi wani mai zawwa daga wajen ubangiji cikin daren ji wani mai zawwa kenan ka amewa yi kenan cikin marciya ka wani mai zawwa daga Allah cikin dare ya zo mun faqala yace mini salli fi hadal wadi al mubarak kai salla a wannan kwari mai albarka aka mai umarnin yin sallah ke umarnin daga Allah kuma dalilin yace al wadi al mubarak kwari mai albarka kai niyyar umara cikin haji umara da haji suna mashi daidai kada ne kenan nan menene kenan a wannan hujja akwai mas'ala wasu na kawo cikin littawin aikin haji yin nafila dalilin harami shi ne malamai ka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi ba nafila saboda harami yayi nafila saboda wannan wuri na muzdalifa wurin ne aka ce an an zo na ayi sallah na me ake nihi yakan yi kai a muzalifa ba nan da a wajen niyya ta suka zo ga madina wannan muzalifa nan ne yake da wani kwarin wadda da yake wannan kenan a nan mai bambanci yakan yi mutum ya mutu daga wata ƙasa ko wani wuri kenan sauran wuraren niyya na aikin haji irin masu kamar daga jofa misali ba sai daga wasu wurare daban kenan babu sharaɗin magana sai ka nafila annabi ya nafila ba dan harami ba saboda kwarin a ce ka yi sallah a wannan kwari mai albarka shine kuma magana kenan nan zai bambanta wanda zai ɗauko niyyar aikin haji irin mutanen afirka ba sai daga jufa inda za ka jufa kuma sai daga cikin ruwa kenan kai baka cikin wani magana ta umarnin sallah ta yin harami an yi wani magana dalilin wurin ne aka yi sallah cikin sunnoni na harami rafa'u sauti bi talbiya daga murya da talbiya don kana iya talbiya ƙasa ƙasa to sunna ne a daga murya shi ma ya wannan magana dalilin hadisin sa'ib bin khallad qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو تلبية يتي سعيد بن خلاد كيتشوا من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي أتاني جبريل ملائكة جبريل يا زومني فأمرني يمن أمرني كأن قال الله سني أن آمر أصحابي نيكما أن أمرت صحابينا an yarfa'u aswatun bil ilal aw talbiya an umarci sahabbaina da daga muryarsu shin ta ila ko ta talbiya da abu ɗaya ne kunan kin labbaik allahumma labbaik labbaik da wani abubuwa san su a daga muryarsu bayan kai labbaik allahumma hajjan ta ita kanta na daga murya labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umratan ko hajjan umra da ɗaya ne a daga murya talbiya ولذلك دليلا هكا wannan umarni da aka mishi daga Allah subhanahu wataala ne da mace sahabban shi daga mina talbiya kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasrukhuna biha suraha shi yasa sahabban nan zalama suke yin kururuwa suke daga murya sama labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak haka suke daga murya sama yace qala abu hazim kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahramu lam yablughu rawha hatta tubahu aswatuhum na ruwaya ma kenan naga ibn abi shayba ya ruto ta kada sauran haka sa'id ibn mansur cewa sahabbai idza ahramu suka harama ta aikin haji saboda daga talbiya lam yatabisa kai rawa lam لم يبلغوا روحاء حتى طبعوا صوتهم كذا اذا حرموا ان سكي حرمي بس كي روحاء كنا تلبيه تلقى وجن دوكونيا سنة تلبيه دغ مريا يتي باسا كيوا روحاء حتى تباع صوتهم سي مريا ستا هوشي سو دغ دغ مريا مريا ستا هوشي wata murya mutum ta hoshe kenan murya ta hoshe saboda daga murya suke ka su ka san murya ta hoshe wajen daga murya haka kenan hanya ce ta zuwa makka daga madina yace wa talbiyata an yaqul ga talbiyan tazo zaka ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mana labbaik amsa kiranka kina amsawa ba dan amsa ya Allah kina ya Allah ina mai amsa kiranka amsa ba amsa ina nan kenan kullun kan amsa kiranka Allah labbaik Allah na amsa kiranka dai la sharika lak baka da abokin tarayya Allah labbaik amsa kiranka ya Allah innal hamda lalle godiya wa ni'mata da ni'ima lak sun tabbata gare ka da abin kai kai ka cancanta a gode maka kai ne mai ni'ima haka wal mulk mulki ya tabbata gare ka kai ne cikin mulki la sharika lak baka da abokin tarayya su anan mushrikai suke karewa la sharika laka illa sharikan huwa laka wa ma malaka sai sharikin abokin tarayyar da kai ka mallake shi da abin da ya mallaka sai su kara anan la sharika laka illa sharikan laka huwa ma malaka ta shir ta ta mushrike kenan wannan ce talbiya ta musulunci kenan haka ake talbiya wa yastamiru al-hajj fi talbiyati hatta hatta yarmi al-jamara jamratul kubra zai ci gaba da wannan talbiya na ganin ya kamata mu tsaya sai Allah kan satin sama insha Allah sai mu dasa daga nan na ci gaba da talbiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته